بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Jumadal Ula shekara Hijira ta 1444 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 a cikin jiran darussa na dauran littafin Ridawul Albab daga birnin Funtuwa a jihar Katsina. Wannan shine turmi na bakwai kenan cikin wannan jerin giya insha Allah. Za mu tashi inda mala yake cewa daga shafi na talatin inda yake cewa as-sabru alal adha wa mudaratin nas. Bayani akan haƙuri da cutarwar da mutane suke maka da kuma bayani akan iya zama da mutane nasihohi akan waɗannan. Mun fara magana akan wannan muka misali da irin halin da banu isra'ila suka samu kansu a ciki da abinda Allah ya ba da labari faɗinsa wata matkalimatu rabbika alhusna ala bani isra'il da wasu misalai ire-iren waɗannan na irin tsarin da Allah yake ya sunnanta ga rayuwar bayinsa na cewa su yi haƙuri zai ba su nasara Allah yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور da ire-iren waɗannan ayoyi za mu tashi inda mala yake cewa anin nazzal ibn sabra yarfa'uhu qala falasun man kunna fihi kana badnuhu fi raha abubuwa guda uku wanda ya mallake su to jikin shi ya huta ilmun yaruddu bihi jahalal jahil ilimin da zai amfani da shi ya tunkuɗa jahilcin mai jahilci wa aqlun yudari bihin nasa da kuma hankalin da zai bashi dama ya iya zama da mutane lafiya wa wara'un yahjuzuhu an ma'asillahi azza wa jalla da kuma ta katsantsan wacce za ta nisan tashi daga sabawa Allah to wanda da ya samu wannan babu shakka ya samu abin da zai zauna lafiya a duniyar nan ya kawo waka cewa sa'atruku ma baini wa bainaka waqifan ala halihi bainal mawaddati wal hajar wa anta hilu sabra al jamila tajalluda wa in kuntu mahruman nasibi min al ajr yace sa'atruku ma baini wa bainaka zan kyala abin da ke tsakankanina ni da kai waqifan ala halihi kamar yadda yake bainal mawaddati wal hajar tsakanin kauna da kauracewa ba zan gusa daga kansu ba wa an tahilu sabra aljamila sai kuma in ɗauki haƙuri mai kyau in riƙe tajalludan ina mai jurewa wa in kuntu mahruman nasibi min al-ajr ko da ko ba zan samu ladan da ya kamata in samu na haƙurin ba zan yi haƙuri da kai zan yi haƙuri da cutarwarka zan yi haƙuri da ƙaunarka ko da ba zan samu lada ba wa qala akhar wani kuma yace idza ma akhi yawman tawalla bi wuddihi wa ankartu منه بعد ما كنت أعرفه أطفت عليه بالمودة إنني على إنني على مدبر الإخوان بالود أعطف وإغضاؤك العينين عن عيب صاحب لأمرك أبقى للوداد وأشرف yace idza ma akhi yawman tawalla biwuddihi dan aka samu wani dan uwana wata rana ya juya ya daina nuna mini kauna wa an kartu minhu ba'da ma kuntu a'rif na fara ganin yana canza mana abin da na sani game da shi atiftu alaihi bil mawaddati ni kuma sai na sadan mai da kaunar innani ala mudbir al ikhwan bil wuddi atif ni nakan yi kokari na sadar da zumunta da kaunar wanda shi yake nema ya guje mai cikin yan uwana yace wa ighda'uka al ainaini ka rintsa ido ka kauda kai ka basar ana aibi sahibin akan matsalar wani makusancinka la'amurka abu qalil widadi wa ashraf yace na rantse maka da Allah wannan zai fi tabbatar da kauna tsakaninku kuma ya fi nuna cewa kai mutum ne mai daraja ka ga wasu kurakurai na dan uwanka ka kauda kai in ka ce kowa yayi kuskure sai ka mishi tsiya sai ka ainihin wato ci mutuncin sa ko sai ka yi bata da shi to zaka wayi gari baka da kowa a kusa da kai wannan asalin waka mala ya dauko tun daga littafin abu ali alkali mutumin andalus din nan wanda shi kuma aka ce haka ne daga wani mutum mai suna al'awar wani mawaki na jahiliya وقال آخر عوراء جاءت آه من أخ فأر- فرددتها مسالمة للمرء طالبة عذرا ولو أنه إذ قال قلت بمثلها ولم أعف أنها أورثت بيننا غمرة يتي عوراء جاءت من أخ وتبقى مغانا وتممونا مغانا تازو دقا أنقوانا faradattuha musalimatan sai ni kuma na maida magana mai dadi lil mar'i talibatan uzra ina mai neman uzurin da zan bashi ban mai da irin mugun magana da yi ba walau annahu iz qala yace amma inda a ce san da yayi magana ya faɗi baka qultu bi mithliha da a ce ni ma na maida irin ta yace walam a'fu anha da ban yi afuwa ba aurasat bainana ghimra to da ta ja rigima tsakankaninmu shi fada dama da rigima ana yi ne mutum biyu kamar ɗaya ya haƙuri ya jure to bai da za a yi rigima aura'u ja'at min akhin fa nabattuha wara'i wara'i wa indi law asha'u nakiyu yace wata mummunan magana wani laifi da dan uwana ya muni sai na yi watsi da laifin ban biye masa ba yace wa indi law asha'u nakiyu wanda inda na so ni ma ina da muguwar magana da zan faɗa sabartu laha was-sabru minni sakhiyatun wa inni ala ma na bani la saburu yace sai nayi hakuri nayi hakuri wasabru minni sajiyatun ya hakuri kuma ya zama min dabi'ata wa inni alama na bani la sabur ni ina da hakuri akan duk abin da ya bujiro mini wama ana mimman yaqsimu alhamma amrahu wa yasalu man yalqahu kayfa yasir ni bana daga cikin mutanen da yake bari bakin ciki ya bata masa al'amarinsa har ma in an game da ni a dinga tunanin koman da lafiya ne a cewa ne me yake damunka wato ha a gani a fuskata a gani a ɗabi'ata walakin ni kaddahari ushfi wa ashtafi wa aqdi wa la yaqdi alayya amiru ce ni na ɗauki kaina kaman yau da gobe ne ash ushfi yau da gobe tana warkar da kowane irin damuwa komai yana wucewa wa ashtafi kuma ina neman waraka daga wannan wa aqdi kuma ina ina biyan bashi wala yuqdi wala yaqdi alayya amiru ni nake aikatawa ba wanda nake bari yamin wato wato nakan dauki kamar yadda yau da gobe take mantar da girman damuwa da bakin ciki komai ya wuce to haka nake daukar rayuwata wa qala akhar wani kuma yace lan yudrikal majda aqwamun wa in karumu hatta yadhillu wa in azzu li aqwamin ويشتم فتر الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام وانا قال لي وكي قال أبو حاتم حاتم الطايكو يتي وما من شيمتي شتم ابن أمي وما أنا مخلف من يرتجيني وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت murri fanfudhini ghabitu biha ka'al qilat li ghairi walam ya'raq makhafatuha jabini yace wa min shimati shatm ibn ammi baya cikin ɗabi'ata na zagi ibnu anni wato cousin ina abokin wasana dan uwana dinga zage shi wama ana mukhlifun man yartaji kuma ba na saɓawa wanda ya ja ni a jika ba na bari mu ɓata wa kalimatu hasidin min ghairi jurmin dan dai magana ta mahassadi ba tare da yayi min wani ta'addanci ba ba na kula shi sami'tu kawai in naji fa qultu sai in ce murri fanfudini sai in ce wa zuciyata wuce mu je kawai rabu da shi ghabaitu ghabitu biha sai nayi nawawantar da magana na shashantar da ita na kidaukata da muhimmanci ka an qilat li ghairi kamar ka ce ba da ni ake ba a faɗa mun bakan magana sai mai da ita wasa mai da ita raha ni kamar ba da ni ake ba yace walam ya arak makhafata hajabini goshi na baya yin zufa dan tsoron wannan kalma da aka faɗa bana daukan ta bakin komai wa qala akharu lan yudrikal majda aqwamun wa in karum yace wasu mutane ko da suke da daraja da girma ba sa samun daukaka ba zai samu ɗauka ba hatta ya zillu har sai sun wulaƙanta kansu wa in kanu wa in azzuli aqwami ko da suna da girma to agun wasu sai sun nuna kamar ba su da girma wayashtamu fatara wayashtamu har su bari a zage su fataral alwana musfiratan har kaga fuskar su ta canza ga baki daya la safha dhullin walakin safu ahlami sai su yafe ba dan kaskanci ba sai dai su yafe dan su samu daukaka to da yafiya tana ba mutum girma da daraja daukaka wa qala ubayd ibn ghamir ibn ghabira al-ambari ubayd ibn ghadira ghabira al-ambari wani mawaki ne cikin ƴaƴan sahabbai don baban shi Ghabira sahabi ne shi wannan yana daga cikin manyan jaruman Larabawa shugabannin kabilunsu ya rasu shekara ta 80 bayan hijira yake cewa duk da yake waƙoƙin shi ba su da yawa amma ya da hikima ƙwarai a waƙarsa yace inna wa in kunna asinnata qaumina wa kana lana fihim maqamun muqaddamu fanasfahu nusa nusa nusa menene anan lanasfahu ko lanasfahu an insha'im an ashiya'a minhum turibuna wa nasdifuhum an dhil jahli minhum wa nahlumu wa namnahu minhum ma'ashiran yahsudunana hani'u ata'in laysa fihi tanaddumu wa nakla'uhum bil ghaibi minna hafizatan wa akbaduna wajdan alaihim tadarrumu فليس بمحمود لدى الناس من جزا بشيء بشيء وما يأتي بسيء وما يأتي المسيء الملوم فأحمل عن قومي جميع كلومهم وأدفع عنهم كل غرم وأغرم yace ana inna wa in kunna asillata qaumina mu ko da ike mu ne wato shugabanni mu ne kamar haƙora wato masu kai farmaki a madadin mutanenmu mu ne jaruman cikinsu wa kanal na fihim maqamun muqaddam kuma mu manya ne a cikin kabila ana girmama mu kuma duk da haka fa ana zagin mu a bace mu la nasfahu an ashiya minhum turibuna amma duk abin da muka gani wanda ban fahimta ba sai mu yafe ba ma cewa tunda mu manya ne komai sai mun fahimta komai sai mun daufansa yace wa nasdifu anzil jahali kuma idan muke mana wauta sai mu kauda kai minhum cikin su wa nahlumu sai mu hakuri da shi wa namnahu minhum ma'asharan yahsuduna kuma muna ba su ababe amma kullun a cikin su akwai masu mana hasada hani'a ata'il laysa fihim tanaddum duk da haka muna ci gaba da ba su ba tare da yin nadama ba yace wa nakla'uhum bil ghaibi ko mu muke kiyaye su mu muke kare su ko ba sa nan minna hafizatan wannan kiyayewar a wajenmu aikinmu ne wa akbaduna wajdan alaihim tadarru kuma zukatanmu ko hantocin cikinmu suna jin damuwa idan suka shiga cikin damuwa wannan ƴan uwan namu muna damuwa da damuwar su falaysa bi mahmudin ladan nasi man jaza bi sayyi'in wanda yake maida mugun abu da mugu to a gurin mutane ba abin yabawa bane wanda za ce an bata mishi sai ya rama yace ma ya'til musii'ul mulawwim wanda yake yin irin abin da wanda ya bata mishi rai yayi shi ma ya irin shi ba abun yabo bane sa ahmilu an qaumi jami'a kulume ki duk sara da sukan da ƴan uwana za su kawo mun zan jure wa adfa'u anhum kullu gurmin kuma zan biya musu dukkanin bashi wa ughram kuma har ma na ci bashi a a madadin su hifzu tajaribi wa galabatul aada bayani akan wato ya daga cikin abin da yake ba mutum hikima da wayewar rayuwa shine iya kiyaye experiences da suka zo a baya shine at-tajarub ababan da suka faru a baya ka dau darasi daga gare su kuma ka ci moriyar su da kuma yadda al'ada take galaba akan mutane yace qala al-hukama'u at-tajarub aqlun thani experience abubuwan da suka faru da kai a rayuwa ko suka faru da wani ka dau izina shine hankalinka na biyu bayan hankalin da ke cikin ƙwaƙwalwaka wani hankalin da za ka da shi shine ɗaukan izina daga abin da ya faru yau da gobe ya ce wa adabin liddahari kuma yana koya maka ladabi muddin rayuwa fafham anil ayyami akhbaraha yi ƙoƙari ka fahimci ababen da ke faruwa a yau da gobe ka ɗau izina daga su faƙad audahat laka atharaha wannan ababen sun fito maka da yadda rayuwa take fili wata bima wa azaka minha duk abin da ya zama maka abin wa'azantuwa daga rayuwa yi kokari ka dau wa'azi daga gare shi wata ammal ma warada alayka min ahwaliha yi kokari ka lura da abin da ya bijiro maka na yanayin rayuwa yace ta'ammal zi fikratin minha ka lura da abin da yake zai taimake ka yana tunani ne mai zurfi fa innal fikrata tadra'u anka amal ghafla domin shi tunani zai kore maka wato makantar da gafala ke kawowa wa takshifu laka an mustakhfatil umur mustakhfayatul umur kuma wannan shi zai fito maka da duk abin da yake a boye experience na yau da gobe shi zai fito maka da komai fili wa anshada ya rera waka cewa awud lisanaka qawlal khair tahza bihi innal lisana lima awwatta mu'tadu shine magana akan galabatul ada din wato ka saba wa halshen ka da fadin alkhairi za a san ka da alkhairi kuma za ka rabauta da alkhairi yace shi harshe yana sabawa ne da abin da aka saba fadin shi da abin da ka saba mishi da ka bude baki shi za a ji in ka saba da ashariya duk sanda ka bude baki ashariyar za a ji in ka saba da gulma duk sanda ka bude baki gulma za a ji in ka saba da tasbihi duk abin da ya faru tasbihi za a ji in ka saba da tilawa Qur'ani haka yi kokari ka saba wa harshenka irin abin da kake so kullun ka dinga yin sa babul balaga wannan babi kuma zai magana ne akan wato hikimar zance in aka ce balaga abinda ake nufi shine zance ya kai matuƙa wajen hikima da fasaha ya kai matuƙa wajen kyakkyawan tsari to a asalin littafin ya kawo maganganu da yawa ayoyin alkur'ani da hadisai da bayanai akan hikima da da sauransu za mu ga anan ya takaitu akan wasu ɓangarori ne kawai na wasu ayoyi ya takaitu akan ɓangarori ne na wasu ayoyi da suke magana akan irin zubin zance da Allah maɗaukin sarki ya tsara alƙur'ani a kai irin gagara gasa da alƙur'ani ya kasance ya kawo faɗin Allah am ta ƙulu naftara am ya ƙulu naftara ƙul fa'atu bi suratin mithlihi wadu'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce kuna cewa wai shi annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shi kirkira wannan zancen to in haka ne kuma ku kirkira ku kawo ko da sura kwaya daya in dai daga sai kuke kuma ku kira ku gayyato wanda zai goyi bayan ku a cikin talikai Allah ya sake cewa wani waje am yaqul naftara bal qul fa'tu bi ashari suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man sata'tum min dunillahi kuntum sadiqin ko suna cewa wai ya kirkiri qur'ani ne to in za ku iya kuma ku kawo ko da ayoyi guda goma kuma ku kirkira yadda kirkira tunda ai kuna takama da fasaha sannan ku kira wanda su taya ku koma bayan Allah inda da gaske kuke wani wajen kuma Allah yake cewa am yaquluna taqawwala ko ku suna cewa shi ya kirkiri maganar ya faɗa Allah ya ce balla yu'minun a a kawai dai imani ne basu ba falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin to su ma su je su taƙawul ɗin mana inda gaske ne su je su ƙirƙiro ɗin waɗannan ayoyin da ire-irensu sun zuwa cikin alƙur'ani don bayani akan ƙura kafirai cewa ba za su iya kawo alƙur'ani ko irinsa ba ba su iya kawo irinsa ba ba su iya kawo sura goma irinsa ba ba su iya kawo sura guda irinsa ba ba su iya kawo aya guda irinsa ba da haka Allah yake cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu har abada ba za ku iya ba babu kuma har yau wanda ya iya alamar diddahari babu wanda ya iya kawo alkur'ani irin na Allah madaukakin sarki akwai wasu kafirai da batattu da suka yi attempt su ja da wannan zancen amma ba su ci ba sun fadi domin kafirai ƴan uwansu ma in suka ji sai su musu dariya kamar musailama musailimatul kazzab wani babban makaryacin nan in yana yin nashi kafirai ma ƴan uwansu su dinga dariya su ce kai ma ka san naka ba irin na Muhammadu bane da ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai je shi ma ya ce an mishi wahayi irin wannan yana da suratul fili suratul kaza suratul kaza sai yazo yana karanta musu da an ji kawai sai a dinga dariya alfilu malfil wama adraka malfil lahu zanabun wafil wa khurtumun tawil inna zalika min khilqati rabbina laqalil yana karanta kawai sai aka dariya aka ce na yi shirme ne ko ma san shirme ne wannan wannan ai magana yan kama ce kawai so da shi alqur'ani wato ma'auninsa shine kamar yadda wani babban profesa a nan kusa profesa abdallah uba ahmad allah ya saka mai da alkhairi kwanakin baya shekarun baya kamar shekara ashirin aka samu wasu wasu tantiran marasa arziki turawa ne sun karanta larabci suna ganin sun bunƙasa sai suka ce su za su amsa wannan challenge ɗin da Qur'ani ya bayar suka kirkiro Qur'ani cikakke irin nasu suka ce sun wato gashi sun yi Qur'ani irin na Allah to shine malamai suke ta musu raddi a duniya daga cikin da suka musu raddi akwai wannan professor wanda shine vice chancellor yanzu na National Open University mutumin Kano ne masani ne na ilimin abin nan education da kuma ilimin abin nan wasan kwaikwayo farfesa ne da yake da double professorship to kuma ya san addini gwargwado sai musu raddi ya nashara wannan raddin a kan intanet a sanadiyar haka suka janye nasu bayanan so da daga cikin abin da ya sa musu cewa ya za a yi ka yi wani ƙur'ani ya zama an yadda da shi kamar alƙur'ani akwai ƙa'idoji tukunan farko na farko dole ya zama duk abin da ka faɗa a ciki gaskiya ne irin alkurani ɗari bisa ɗari gaskiya ne wannan gaskiya kuma ya zama a cikinta akwai labaran da ba wanda ya taɓa ji akwai waɗanda an taɓa jinsu akwai labaran lahira akwai labaran annabawa akwai labaran tashin alkiyama akwai batu akan hukunce-hukunce na shari'a da suka shafi tsarki, sallah, azumi, aure, saki, takaba, gado, ciniki, bashi sai ka kawo duka irin wani abin da Qur'ani ya kawo. Sannan kuma sai ya zama babu tufka da warwara. Domin shi Qur'ani babu tufka da warwara a cikin shi gabaki daya. To kai ma ya zama iya nakan nan babu tufka da warwara an gwada ba a gani ba. Ya zama kuma larabcin irin na alkur'ani ne na zamanin da aka yi shi kakka wani yare can daban yace sannan kuma za a ajiye naka kai ma sai ya shekara 1400 alal aqal an ga yana nan lafiya lau kai da kanka baka gane shirme kai ba wasu basu gano shirme kai ba bai tsufa ba sai a ce to gaskiya ne yanzu yayi iri da alkur'ani sai da aka yanzu kun yi kun yi step 1 sai ku jira tukuna da ya dinga kawo bayanai yayi ta kawowa su da kansa gane lalle sun kwafsa sai suka janye wannan ƙwar'ani daga intanet amma yanzu suna iya accessing ɗin shi irin mutane wanda suke hatsari bai a harkar intanet suna iya su gano shi amma gama garin mai amfani da intanet ba zai gan shi ba to bai da wani amfani maka da kana karanta shi don shirme ne kawai so da haka wannan ya kawo ne don nuna irin yadda ƙwar'ani ya girmi kowane zance a fasaha ko ba wanda ya isa irin shi babu mutum ba zai iya ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi kuma shi alqur'ani zancen shi ba irin na alqur'ani bane larabcin sa da fasahar da Allah ya bashi ba irin na qur'ani bane qur'ani gagara gasa ne shi tsaye ne tilo babu irin shi kuma dama Allah ya yi wa larabawa wannan tahaddi saboda kamar da malamai suke faɗa galibin annabawa an tashi aiko su ana ba su wani abu wanda mutanen zamanin su za su gani su gane lalle waɗannan annabawa ne da gaske Allah yakan duba abin da mutanen zamanin suke takama da shi sai ya aiko musu da wani abu da ya fi shi mutanen zamanin annabi Musa suna takama da sihiri sai Allah ya bashi mu'ujizoji wanda suka lalata sihiri walqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat Allah mutanen zamanin annabi Isa suna takama da likitanci da warkar da cututtuka sai Allah ya bashi wato mu'ujiza da da ta warka da cutukan da ba su taɓa tsammanin za a warka ba wa ubrihul akma wal abrasa wa wil mauta bi izni mutanen annabi ibrahim suna takama da ainihin wato abin nan mugunta da iya da ƙarfi sai Allah ya aiko shi da irin abin da gashi shi shi ɗaya kana ibrahim na ibrahim kana ummatan amma kuma sarar sai da za su yi shi har kona shi sun yi attempting bai konu ba kulna ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim to haka dai malamai suke ta zakula zakulan sai suka ce to su kuma larabawa da aka zo aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin abinda suke takama da shi fasahar magana suna takama da fasaha to sai aka aiko musu da wani fasihin zance da ya fi karfin fasahar su da haka su da kansa ta cikin kafiran sun tabbatar da fasahar zancen Qur'ani Suhail dan Amr yana daga cikin fasihai a garin Makka da aka tura shi aka ce ka je ka ji abin da Muhammadu yake faɗa sai ka dawo ka warware mana shi kai mishi naƙadi da ya je ya dawo a ruɗe ya dawo hankalin shi ya tashi ya ce musu wallahi innahu la kalamun ma sami'tu mithlihi abadan inna alaihi la halawa wa inna alaihi la talawa ya tayyaban alqur'ani tun kafin ya musulunta aka ce Allah ku kyale wannan shi ma kad saharahu Muhammad kama sahara gairahu ya mushi ya mushi ya ya cinye shi da da bokancin sa to haka dai suka yi ta samun wannan irin yanayi na su gasgata irin yanda ake cewa da Hausa ko kaki ko kaso kaga abu yafi karfin ka kawai sai ka hakura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan fasaha to baya ga wannan kuma har ila yau daga sai abin da ya ambata musu yace dole kuma ku saukar da shi kaɗan-kaɗan ba za ku yi shi rana ɗaya ba ya zama yana amsa buƙatun mutane an yi tambaya sai ku ba da amsa ya tsallu naka anil ahilla sai ya ƙulla kal mukhallafun mil arabi shagalat na amwal da irin wannan idza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai ku dinga jira shekara 23 za ku yi kuna hada shi ba rana ɗaya ba kaga ba zai yi ba tunda su ba wanda zai kawo musu wannan wahayi daga cikin mu'jiza alqur'ani shine irin wannan din abun da za a faɗa a ce za su ce kaza ko ba za su iya fasawa ba kafirai ne suna so su karyata alkur'ani qur'ani ya ce za su zo su ce ma kaza annabi ya karanta musu ya ce an ce za ku zo ku ce kaza to sai su ce to an ki a faradin bari mu ki faɗi dan ya zama ƙarya ne ba su yi kin faɗi ba dole su faɗa za su tarsasu a matsayin sai sun faɗa so dan haka sai kowa ya kasa yi da da larabawa da turawa da duk wani wanda yake jin ya isa ta kadari sun gwada sun gwada sun kasa yin irin alkur'ani baya yiwa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma ta dan adam ba a yi mutum mai fasaha shi ba domin yana daga cikin ababen da aka bashi na musamman da yake cewa Allah ya bani abubuwa guda biyar uditu khamsan lam yutahunna ahadan min al-anbiya an bani abu biyar da ba ba kowane annabi ba daga ciki yace wa uditu jawami al-kalim an bani gundarin zance matattarar zance duk da yake akwai annabawa dukkan annabawa Allah yana ba su nasibi a wajen zance kamar da Allah ya faɗa game da annabi Dawuda wa atinahu al-hikmata wa faslal khitab faslal khitab zance na dalla dalla to amma manzo Allah sai ya nashi yafi na kowa kuma shi an ba shi gundarin zance ne ma'ana gundarin zance shine kalma gajeriya jumla gajeriya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta sai a yi sharhin ta littafi da yawa kallin mu kalla hadisin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ausin qala la taghdab qala ausin qala la taghdab ya manzo Allah kaman wasiya ce karkai karkai fushi shi farko ya dauka ana bashi hakuri ne ya jira za a zo kan wasiya ashe wa iya kan wasiya kenan to wannan wasiya idan ka dinga ya kwankwana ta ka dinga jujjuya ta akwai malaman da kamar ibnu rajab yana da littafi musamman akan ta akan kawai sharhin ma'anar la taghdab wancan kwatancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nake ambata mana akan misali tsakanin dan adam mumini da itaciyar dabino akwai al-imam iyad ibn musa yasubi wato al-imam al-qadi iyad ya da littafi musamman akan sharhin wannan hadisin wajihin kamantakekeniya tsakanin dan tsakanin mumini da dabino sai da ka fitar da sama da guda 120 mutunta na nabi yake cewa dabino yayi kama da mumini to menene wajihu shabai sama da gaba 120 sun yi kama tauri kaza sun yi kama tauri kaza sun yi kama kamantakekeniya suna da yawa to da ka sai malamai suka dinga ware abinda yake cewa jawabul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Imam an-Nawawi yayi 40 haditha min jawamil kalim wa muhimmatul islam wannan 40 haditha da kowa yake ganin wallan shi dinnan ba karamin tafi bane fa kawai dai mutane ne mun iya mun iya rena kananan littafai eh ka san ko mota ce a ganta yar karama eh mun iya tsallake dai eh mun iya tsallake kware kuwa ka san ko mota ce a ganta yar karama wanda bai iya mota ba sai ya dauka ai ba ta yi wahala ba tunda dai ba ta da girma ko ba anan bane ko Allah shi kyauta to da haka anan sai ya kawo mana wasu zantuttuka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna alamta irin wannan jawabul kalim din ga sunan ya kawo da yake cewa alfadun min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallama sai dai wasu su gaskiya ba su inganta ba in mun zo kansu zamu ishara ga waɗanda Allah ya sanar shi cewa mu san ingancin su ba ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء مخبوء تحت لسانه لسانه wannan karin magana ne kawai ba a same shi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba la yu'rafu lahu aslan fil hadith cewa shi dan adam yana boye a kasan harshen shi in yayi magana ne za a gane waye shi eh wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yalsa'ul mu'minu la yusla'u la yulsa'ul mu'minu min hujrin marrataini ba a cizon mumini su biyu ta rami ɗaya wannan shi ma karin magana ne amma akwai abin da ke da ma'anar shi kwatankwacin shi a hadisi la yudu lagu ko sai kuma ya ce wa ƙaunar sallallahu alaihi salama a shadidu man galaba nafsa mai ƙarfi shi ne wanda ya mallakar kansa wannan shi ma akwai lafazi ingantacce laisa shadidu bisara ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب الامام احمد ya rawaito shi da bukhari da muslim da abu dawud da wasu su watakila kuma yana ishara ga wani lafazi na kafa kafa bil mar'i shiddatan an yamlika nafsahu wanda shi kuma hadisi ne a cikin musnad ad-dailimi musnad al-firdaus ad-dailimi wa qawluhu laysa al-khabaru kal iyan ji bai yi kama da gani ba kal mu'ayana ko laisal khabaru kal mu'ayana ji gani ya kori ji ake cewa da Hausa ko to wannan ma yana cikin Musa Imam Ahmad ibn Hanbal a wani dogon hadisi da Mujam Tabarani al-Kabir sai kuma littafin abin nan wato qauluhu al-majalis bil amana al-majalis al-majalis bil amana wato zaman tare yana yana hukunta a rike amanar juna wannan shi ma yana cikin musul imam ahmad ibn hanbal da bai inganta ba aslan algina ginan nafs wadata ita ce wadatar zuci to wannan shi ma ya zo da lafazi ingantacce wanda ahmad ya rawaito shi da bukhari da muslim da tirmidhi da ibn majah da lafazin laysa algina min kasratil arad walakin algina ginan nafs wadata ba yawan kayayyaki bane ba yawan property ba amma wadata ita ce wadatar zuci wa qawluhu al'amalu bin niyyat wannan sananne ne hadisi ne sananne kuma yana da fadin ma'ana sosai shi ma malamai sun ne dogon sharhi da kuma wa qawlu sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi khadimuhu shugaban mutane shine mai musu hidima wannan ma karin magana ne kawai bai tabbata hadisi ba wa qawluhu hubbuka shay'a yu'mi wa yusim so hana ganin laifi da ake cewa so yana kurmatawa ya makantar idan mutum yana son wani duk abin da faɗa kan shi ba zai ji ba musamman iyayenmu mata ko wannan yana cikin musul imam ibn hanbal da kuma tarihul imam al-bukhari bukhari a cikin at-tarikh duk da ke isnadin shi ma yana da maqal a kansa al-mar'u kathirun bi akhihi kaman a ce wato biyu ta fi daya mutum yana ƙara yawa da dan uwansa wannan ya cikin tafin ibnu abi dunya mai suna kitabul ikhwan sai kuma wa qawluhu hal yatawaqqa'u ahadukum illa ghinan maghatiyan aw faqran mansiyan aw maradan mufsida aw haraman munfida mufnida aw dajjal fa huwa sharrun ghalib fa huwa sharru ghalibin yuntazar sharru ghaibin yuntazar aw sa'a was sa'atu adha wa amar wannan kuma asalin shi yazo ne a tilafin az-zuhud na ibn mubarak da kuma al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Hakim amma shi ma isnadin shi bai tabbata ba an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne hudu ba yake cewa daya daga cikin ku me yake jira illa ghinan maghtiyan in banda wadata wanda za ta makantar da shi ta raba shi da addini aw faqaran mansiyan ko talaucin da zai mantar da shi addini shi ma aw maradan mufsida ko cuta rashin lafiya ta bata mai jin dadin rayuwarsa aw haraman mufnida ko kuma tsufa wadda ta cinye shi a hankali a hankali aw dajjal ko kuma din ya tsallake wannan dujal ya riske shi fa huwa sharri ghaibin yuntazar babu wanda ya kai dujar zama sharri a cikin waɗanda ake jira su dawo wanda ba a ganshi ba ana jira yazo aw sa'a ko kuma mutun ya tashin alkiyama was sa'atu adha wa amr yace ita ko kiyama ta fi komai wato zama tashin hankali da kuma daci Allah ya tsare mu daga tashin hankalinta ra'asul amri ra'asul aqli ba'da al-imani billahi ta'ala madaratun nas al'amari mafi girma a hankalin mutum bayan imani da Allah shine iya zama da mutane wannan kuma yana cikin littafin musannad ibn abi shayba amma da isnadi mursali sai dan musayyib shine yake cewa annabi ya ce kuma shi tabi'i ne al-harb khud'a hadha thabitun min hadith al-imamain al-bukhari wa muslim cewa yaki dan zamba ne wanda ya faɗa mana maganganu wanda suke da fadin ma'ana wanda kowanne yanzu a buɗa sharhi ne mai tsayi a kansa wa inna inna mimma yanbutu ar-rabi' lama yaqtulu habatan aw yalim lalle daga cikin abinda damuna take tsirawa lama yaqtulu habatan akwai abinda zaka ci ya cika maka ciki har ya kashe ka cikin kai kumbura alhabat shine infitahul batan aw yalum aw yaqrubu min alqatl haka malamai suka fassara shi wannan yana cikin wani hadisi sananne yana cikin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nasu illa ma yakhruju lakum min zaharatid dunya na rantsi da Allah babu abinda nake tsotan muku a duniyar nan in banda abinda za ku samu na kyalkyalin duniya sai wani mai tambaya yake cewa ya rasulullah awaye atil khairu bisharri to ai samun wadata da arziki da jin dadi ai alkhairi ne wa innahu li hubbil khair la shadid wato wadata ai abu ne mai kyau ko amma wadata tana iya zuwa da sharri sai annabi ya shiru bai ce komai ba hasabai suka ce hala wahayi ake masa can an jima sai ya fada ku sai ya ce aina urahu sa'il ina mai tambayan nan sai ce masa bala innal khaira la ya'ti illa bil khair gaskiya ne alkhairi bai kawo komai sai alkhairi awa huwa khairun to amma kana jin abinda na ambata na jin dadin duniya shi din alkhairi ne zalla daman shi ba zalla alkhairi bane da haka akwai yau kawo abinda ba alkhairi ba to sai faɗi wannan magana yake cewa inna mimma yumbitu rabi' lama yaqtulu habatan aw yulim lalle daga cikin abin da damuna ke tsarawa yabanya da damuna ke tsarawa akwai abin da in ka ci zai iya kashe ka ko ya kusa da kashe ka hadisin yana da tsayi hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cikin Bukhari da Muslim yace wa qawluhu la yujni 'ala al-mar illa yaduhu duk abin da kaga ya samu mutum hannun shi ya ja mushi wannan ma la yujad ka hadith la yujad kar magana ne kawai wa qawlu sallallahu alaihi wasallam albala'u muwakkalun bil mantiq duk wani bala'i da ka ganshi ya auku to yana da alaka da abinda mutum ya faɗa ne baki shike yanka wuya wannan kuma asali magana ce mauqufiya al ibn mas'ud wa ala ali ibn abi talib an arwaito su daga sayyidina ali da kuma abdullahi dan mas'ud annasu ka asnanil mish mutane annasu sawasiya ka asnanil mish a wata riwaya kenan mutane daidai wa daidai suke kaman haƙoran matsayifi ake cewa ko kum abin tace kai mataci wannan shi ma karin magana ne wa qawlu sallallahu alaihi wasallama ayu da'in adwa min al min al bukhl wana cuta ta kai tsanani fiye da ruwa yazo a cikin hadisai daban-daban akwai hadisin sharru ma fi rajuli shuhun hale mafi sharrin ɗabi'ar da za a samu game da mutum akwai baƙar ruwa wa haufun khali'un da ɗan banzan tsoro ragwantaka wadda ta cire wa mutum duk wani bin nan ƙwarin gwiwarsa wannan ya zo cikin hadisin abu dawuda ya zo kuma cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kamar da yake cikin musulun imam ibn hanbal da ya zo wajen wasu kabila ya ce musu ya ku su wane wane ne shugabanku suka ce wane ne shugabanmu illa annana nu bakhilu sai dai muna tuhumar sa da rowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a na canza muku shugaba wane shine shugabanku ba wancan ba sai yake cewa saboda mene saboda ai babu bala'in da ya kai rowa to bai kamata a samu shugaba da irin wannan halin ba yace asharru tarku sharri sadaka barin sharri sadaka ne wannan shi ma ba a same shi a hadisance ba wa qalu sallallahu alaihi wasallam alhaya'u kulluhu khair wannan ya cikin muslim da abu dauda kunya gaba ɗinta alkhairi ne a ajalu al-anbiya'i uqubatan al-ashya'i uqubatan al-baghyu mafi gaggawan abinda Allah yake uquba akan sababu kaman ta'addanci al-baghyu ta'addanci wannan ya cikin littafin al-baihaqi sunan al-baihaqi da kuma at-tabarani a cikin al-mujam al-kabir wa qawlu sallallahu alaihi wasallam inna min ash-shi'r la hikma wa inna min al-bayan la sihra wannan yana cikin bukhari da muslim lalle a cikin waka akwai hikima a cikin zance na hikima akwai bamban sha'awa shine hadisin da na isharar azu a darasin da muka yi na umaytu bin abi salt a cikin annabi ke faɗan wannan zancen sallallahu alaihi wasallam wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ista'inu ala al-hajati bil kitman ku yi amfani da sirri da ɓoye magana wajen samun biyan bukatunku in kana neman wani abu karka bayyana sai ya tabbata wannan yana cikin abin nan musulun imam ahmad ibn hanbal da littafin hakim abu abu abu abdullahi hakim wato abin nan al-musadrak al-sahihain sai kuma an-nadmu taubatun nadama tuba ce shi ma yana cikin musulun imam ahmad ibn hanbal al-mustasharu mu'tamanun kaga wanda ake neman shawara da shi a wajen shi to abin amincewa ne an yarda da shi ne sannan aka nemi shawara gun shi haka wajibi ne akan shi ya faɗi gaskiyar da ya sani ya yi nasiha kuma ya rufa asiri al-mustasharu mu'tamanun yana cikin littafin adabul mufrad na al-imam al-bukhari al-waladu mabkhalata mabkhalatun mujab mujabbana al-waladu da mabkhala yana jawo mutum rowa a sanadiyar ɗanka sai ka yi abin da ba a taɓa lamanin za ka yi ba ka hana wani ka ƙi ba wani mujabbana kuma ko ana karanta da majibana wato abin da ke jawo maka jubun in kana da 'ya'ya to akwai abin da ba ka iya yi saboda kana tsoron me zai je dawo akwai kyautar da ba ka iya yinta saboda za ka biya musu kuɗin makaranta za ka sai musu abinci kuma irin gangancin da kake yi da yanzu ba za ka yi shi ba saboda kana tsoron ka mutu fa akwai marayu a baya ba haka ba ne sai ka kaɗan shiga taitayinka ya ce lan ya haluka mur'un ba da mashwara mai shawara aka ce tashi ba ta ɓaci ko to shi ma dai karin magana ne ba hadisi ba wa ƙaulu sallallahu alaihi sallama malaka min malika illa ma akalta fa afnaita ba ka da komai a cikin dukiyarka illa abin da ka ci ka cinye shi aula bista fa ablaita ko sirar da kasa ka ainihin wato tsufar da ita au a tsaita ko ka bada shi kyauta fa amdaita ka tura shi lahira kenan wannan asali kalam ne zance ne daga Umar dan Khattab walaysa hadisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin tafin kashful khafa annasu bi zamanihim ashbahu minhum bi aba'ihim mutane sun fi kama da zamaninsu fiye da kamarsu da iyayensu duk da suna cikin tsatsan iyayen amma inda suka rayu fi musu tasiri al'insanu ibnu bi'ati da za a fi mutum yana ƙaramin yaro an shi shi da gun iyayensa a kai shi wani waje inda ba gurin iyayensa ba sai ya taso da ɗabi'ar wajen fiye da ɗabi'ar iyayensa kamar da aka sami inyamurai suna sace yayan mutane daga arewa nan su kai su kudanci ƙasar su samu sunan inyamurai su koya musu inyamuranci su mai da su kirista ba a iya gane su sunansa aisha da muhammad da hamza da ishaq da mu'awiya da safiya sai a jami da su okonko da juliana da unguzi da nena da amai da su haka ba a gane su suna jin yamuranci sun iya brokin sun manta musulunci saboda tasirin bi'a wannan magana ce daga umar dan khattab kuma al'imamu ibn luƙaimi shi ma ya faɗi irin ta a cikin littafin shi ilamul muwaƙa'i na rabbil alamin inda yake magana akan tasirin bi'a akan mutane na misali ku kalli nisan zaria da huntuwa nan kurkusa ne fa awa ɗaya ne amma hausa mu ta zaria ta bambanta da ta nan ta nan ta bambanta da ta can me yasa saboda bambancin environment kawai yadda watakila mutumin zaria ke yin wani tunani akan wani abu ba dole mutumin huntoye wannan tunanin ba duk da kusancin yadda muke kallon rayuwa yana iya bambanta to amma kuma wannan ka'idar ana amfani da ita akan wata mummunan manufa babu laifi mu ambace ta anan watakila wasu suna da interest akai ko kuma za su iya iya amfana su akwai ta nazariya a falsafa ta ilimin wato adabi da ake kira da suna at-tarihiyya da zai ce ta naƙadi a historicism historicism wato fassara abubuwa a bisa a tarihance to a cikin wani nazariya akwai wani bata da ya bayyana da wasu malamai suka kawo wasu mutanen jamus wanda suke ganin cewa duk wata doka ko wata ƙa'ida za ta iya zama daidai ko kuskure ne da gwargwadon zamanin da aka yi amfani da ita mu kiyaye doka ko ƙa'ida za ta iya zama daidai ko kuskure gwargwadon zamani haka suke fara a cikin wannan nazira ta tarihiyya to wannan a wurin sai yana iya zama daidai amma mu musulmi bai yarda da wannan ba domin a cikin haka za su ce to ai dokokin musulunci da Qur'ani ya kawo zamanin su ya wuce dokokin aure da fiye da daya dokokin gado dokokin haramcin shan giya haramcin zina haramcin riba sai a ce ai duka ata alaiha zaman zamanin su ya wuce to musulmi bai da wannan ba mu mun yarda cewa duk dokar musulunci absolute ce har kiyama to daka akwai inda za ta iya amfani ta wannan ka'idar akwai inda kuma dole a yi wurgi da ita ana yi amfani ta sauran abubuwan an ga ta dace amma dai ba za ta ba ta yi tahkimi akan qur'ani da shari'a Allah ba ina fata mun gane wannan qila wasu kuma suna cewa idza qadarta ala aduwika faj'al al-afwa minhu shukran lil qudrati alayhi idan ka fi karfin abokin gabanka ka kama shi a hannu to kai mishi afwa wannan afwa ta zama ka dauke ta a matsayin godiya ga Allah da ya saka fi karfin sa irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutanen Makka bayan an yi fatuhu Makka duk irin jarabar kiyayyar da suka gwada mishi kafaran nan na Makka shekara 20 da biyu a daidai lokacin an yi shekara sha uku a maka an tafi a shekara ta takwas aka dawo aka yi shekara ashirin da ɗaya aka zo aka tattara su ga sunan duk makiya ne kowa na da tarihin mugoke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana zuwa ya ce musu ne kuke tsammanin zan yi muku komanda ne yanzu na yaƙi ya ci nasara akan abokan gabansa wanda suke da tsohuwar gaba da tsohuwar fansa a kansu a ga in a zamani ne kakashe suka za'a yi ce me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ai kai mutum ne mai kirki da mutunci da haƙuri da yafiya an san ka da haka sai ce to kuje na yafi muku kawai ka ce to kuje na yafi muku har yau a tarihin yaƙi a duniya masana yaƙi suna jinjina wa manzo Allah sai sama akan wannan afuwar saboda ba a taba ganin irin ta ba to haka yake so ka zama kana da al-afu indal maqdira akwai sarakuna a musulunci da suke da tarihin irin wannan afuwar daga cikin su akwai Ma'mun al-Abbasi ya kasance in dai ya ci nasara a kanka kane ma ahuwa kawai to sai ya fi maka yana da ahuwa ahuwa shi aka ce hatta yi yawa hatta sa ana raina shi yana jin daɗin ya ga ya yafe ma wanda ya masa laifi yana jin daɗi har in ya samu wannan damar har ‘yan tabayi yake don godiya ga Allah cewa yau ya samu damar yafiya a kan laifin da aka yi masa amma ka duba yanzu da muke muke da alwashi na cewa sai mun ɗauki fansa akan duk wanda ya mana ya ci gaba da cewa wa qala ya ibnu mu'adh rahimahullah talabul khair shadidun wa tarku sharri ashad neman alkhairi yana da wahala sannan barin sharri kuma yafi shi wahala shadidun ashad minhu li'an li'an laysa kullu alkhairi yalzamuka amaluhu washarru kulluhu yalzamuka tarkuhu shi alkhairi saboda ba duka ne ya zama dole kai ba amma shi sharri duka ya kamata ka bari ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum kaga iya abin da zaka iya wa ma nahaytukum anhu fantahu duka za a bari ba ce ka bar wani kai kai wani ba sai ka bari duka daka ya fi wahala man da al min du'ai al fadl fudail ibn iyad radiyallahu anhu fudail dan iyad wani wani wali ne cikin waliyan Allah Allah ya gafarta mishi yana adda yana cewa Allahumma inni as'aluka al-ghina fi dunya wa a'udhu bika min ar-ragabati fiha wa as'aluka az-zuhda fi dunya wa a'udhu bika min al-faqri fiha ya Allah ina roƙonka ka bani wadata a duniya amma kuma ka cire min kwaɗayin duniyar Allah ina roƙonka ka sa ni dinga gudun duniya amma kuma kar ka sa ni talauci a duniya wannan addu'a tana da fasaha sosai a cikinta ya zama ka samu duniya amma bata shagaltar da kai ba ka guje ka samu wadata bata shagaltar da kai ba ka guji duniya amma kuma ba wai dan babu ita a hannunka ba to wannan addu'a ce mai kyau kwarai da gaske kuma addu'a waliye ce kuma daga cikin abin da ya tabbata game da tarihin Fudail shine kana mujabar da'awa in yi addu'a kaman yankan wuka haka ake ganin ta tana amsuwa to gashi lokaci kuma ya sake yin halin nashi za mu saurara anan mu juya kasadin mu kenan insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله